الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake tara mu a wannan yammaci na litinin tara ga watan sha'aban a shekara ta 1440 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine sha biyar ga watan hudu a shekara ta 2019 a lissafin miladiyya darasinmu na 85 karatun littafin sharhu fadlil islam sharhi da muke bi na malam salih ali sheikh hafizahullah muna babin tafsirin islam wanda shine babi na uku a littafin kuma a cikin nassoshin da malam ya kawo mana wanda dama al'adar ko in ce hanyar da malam ke bi wajen rubuce-rubuce littattafansa musamman ma dai waɗannan yana farawa da ayoyi da hadisai da kuma abin da aka roto daga magabata mun yi magana akan aya guda ɗaya da ya ambata fa in haju ka faƙul aslamtu wajhiya lillahi wa man taba'an akwai hadisi na umar radiyallahu ta'ala anhu wato hadisin jibril al'islamu an ta shahada Allah ilaha illallah har zuwa ƙarshe bayan sa kuma sai hadisin da ya kawo nan na abu huraira ko abdullahi bin amr bin as al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi في حديثي نقبا حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقنر أن تسلم قلبك لله ونسوني حديثا دي أنبتا قداؤك ويو حديث نبي شيني دا متاشا أكنسا وتو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دا متاشا إنديتي قال رحمه الله من قولكم وذكرته باننا وجمالنا بسم الله نعم بعدها نعم مرفوعا نعم من سلم المسلمون نعم نعم طيب أحسنت بارك الله فيك آه يتي قال رحمه الله تعالى sannan sai malam wato malam Muhammad bin Abdulwahab ya ce ba da ha wato bayan abin da ya ambata na fakarar da ta gabata ko ayar da ta gabata ko bayan riwayar da ta gabata shi ne yake ba da ha wa fihi yace wa fihi har yanzu kuma a cikin hadisi sahihi dai an ruwaito shi malam ya fassara yace ya ani fi sahihi ya zo a hadisi ingantacce an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu marfu'an wato ya daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san duk kun san me ake nufi da marfu'an hadisi idan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko an dangana shi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ake nufi marfu'an idan ya tsaya maganar sahabi ne mawqufan an an ibn abbas ko an ibn mas'ud mawqufan ma'ana min ƙaulihi huwa min ƙaulis sahabi sai a ce mawquf idan kuma daga maganar tabi'i ne maqtu'a to wannan an ce marfu'an an ɗaga shi zuwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa galibi malamai sukan faɗi wannan a hadisin da ko suna da kokonton ingancinsa sukan ce marfu'an don ya tahashawna min itlaqi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu amma in ba haka ba in dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi kuma musamman gashi an ce fi sahihi to ko ba a ce marfu'an ba ba matsala amma dai ana faɗin haka din ba matsala bace to yana nufin dai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi yace yani bi zalika rahimahullahu ta'ala abinda yake nufi da wa fi sahihi ko wa fihi أن هذا الحديث صحيح نفرقو كنا شو أولا حديثي يا إنغانت منظور صلى الله عليه وسلم ما يفعل وانا مغانا إيشي وهو في الصحيح من غير حديث أبي هريرة haka yake yana nan a cikin sahih bukhari bal yana nan a sahih muslim ma sahih bukhari da muslim yana cikin sahihai amma kuma ba hadisin abu huraira ba wa yahtaju ila mazidi bahthi in ji malam sali ali shekh yace abin yana buƙatar ƙarin bincike wani girmamawa ne ga matsayin malam muhammad bin abdul wahab a matsayin tunda ya yi qat'i ya ce hadisin yana as-sahih kuma galibi na an ce as-sahih ko dai zama yana nufin hadisi ne ingantacce kamar da ya fassara a nan ko kuma ya zama yana nufin yana cikin bukari ko kuma yana nufin yana cikin sahih muslim to amma wannan hadisin al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi hadisin abdullahi bin amr bin al-as ne bana abu huraira ba wanda da yake cikin bukari da muslim akwai na abu hurairan amma ba a cikin bukari ba ba a cikin muslim ba haka maganar malam daidai ne gaskiya ne cewa hadisin Abu Huraira marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana amma ba a cikin Bukhari ba a Muslim ba an fahimci abin yawa yace wa inna ma huwa ma'rufun amma dai wannan hadisi ko na tsallake wa taju ila mazidi bahsin ko sai ce hal huwa fi ahadi sahihain shin yana cikin ɗaya daga cikin sahihain Bukhari ko Muslim من طريق أبي من من طريق حديث أبي هريرة تعني حديث أبو هريرة أم لا من أنا بقاتك أعلم بياني bayanin da malamai suka yi shine kamar da zan ambata mana wa inna ma huwa ma'rufun abin da yake sananne shine min hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As shine hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As ne wa ghairihi fi sahihi shi din ne a cikin Bukhari shi ne a cikin muslim har yanzu haka kamar yadda malam din ya ambata a sabon bugu na wannan littafin bugun da shi malam aka kai masa ya karanta yi aiki a kai a wannan wurin ya sake magana ya ƙara Allah zai kyau in karanto muku sai ku rubuta a nan inda ya ce wa gairihi fi sahihi ko ba ƙara ya'un da nunu fi sahihaini haka yake fi sahihaini sai ce amma riwayatu abi huraira amma ita riwayar abu huraira falam aqif alaiha fi sahihi to ban same ta ba a sahihi ko bukhari ko muslim ana rubuta amma riwayatu abi huraira falam aqif alaiha fi sahihi fala'allaha fi mawdi'in ghaba fi mawdi'in ghaba أو أن الشيخ رحمه الله نقلها من بعض الكتب wato la'alla hadisin yana wani wuri wanda gaba ban iya samunsa ba ko kuma nan ya bada ihtimalat ne in ji shi malam sale ali sheikh wannan yana nuna maka ladabin da ɗalibai suke da shi dangane da aikin malamai ko malami ya faɗi abin da ba haka yake ba kakan yi ƙoƙari ka ce la'alla kaza ne la'alla kaza ne la'alla kaza ne musu duba da matsayin da kuma girman malamin irin waɗannan abubuwan ƙanana ne ba abu ne da za a ce ya ɓuya gare shi ba ya san girman bukhari ya san abin da ke cikinsa ya san kuma yadda muhimmancin dangane hadisai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka maimakon ka ce malam nan yayi kuskure wannan hadisin ba a nan yake ba a wani wuri yake ba da haka ake magana ba sai ka ɗauko duk wata fuska ta ba da uzuri sai ka ba shi la'alla fi mawdi'in ghaba kaga dai wannan la'alla yana wani wuri wanda ya buya ma'ana ban iya samun sa ba karka ce na duba kakaf har kwana nan ina bincikawa na kakaf ban samu wannan abu Allah dai malam ya yi tuntuban alƙalami baka buƙatar ka gaya mutane wannan in kowa ya binciken ya ga bai gani ba ya san haka ne an fahimci abu to ballantana kuma a muji ɗaya taujihin daidai bayar ya ce au anna shekha rahimahullah ko kuma kasancewar shi malam muhammad bin abdullahab kenan naqalaha ya ɗauko wannan riwayar ne ta abu huraira min ba'dil kutub daga wasu littattafan ma'ana wani littafin ne ya ce hadisin abu huraira ne ko ya ce an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisani wadi wannan kuma in ya samu a wani littafi haka yake tabbaci kuma ingantacce ne don haka babu zancen ƙarya a ciki kawai abin da ke ciki shine cewa fi sahihi in yana nufin bukhari da muslim to shine fa ya kawo zancen nan in ko yana nufin hadisi ingantacce to maganarsa duk daidai shi an fahimci zance na yawwa sai sai min ba'dil kutubi aw ko kuma anna hunaka ikhtilafan ko ya zama akwai sabani fin nusakhi na copy copy shine nusakh jam'in nuskha wato copy bugu na sahih bukhari wani akwai anan la'alla wani babu kaga duk wani ai ba da uzuri ne haka ne babban abin da ni nake so mu dauka dai shine ladabin da za a yi wa malamai in ana aiki a littafan da suka rubuta Allah ya mu dauki darussa to sai kuma ya ƙara sa ce wal hadithu ba mu gama wannan abin da ke gaya muku yau ba mu gama ba yace wal hadithu ma'rufun fi riwayati abi hurairata خارج الصحيحين حديث سنني ne a riwayar abu huraira din amma fa ba a cikin bukhari da muslim ba na bukhari da muslim akwai wani lafazi kusa da wannan afdalul islami ko afdalul muslimina islaman man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi haka yake wancan riwayar أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمون دا يفي كون مسلمي فللر مسلمتي wanda musuluncinsa ya fi shi ne musulmin da musulmi ‘yan uwansa suka kubuta daga harshensa da hannunsa. Mun ji wancan? yawwa wannan yace kharij sahihaini wa huwa sahihun yace hadisi ne ingantacce rawahu jam'un kathirun min as-sahabati adadi mai yawa daga sahabbai ba iya abdullahi bin amr ibn al-as ba da yawa daga sahabbai sun ruwaito wannan zaka dai zancen mu mun huta hadisi ingantacce ne babu rikici a kansa sawa'un koma da wani lafazi ya zo ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ko mun ce afdalul muslimina islaman man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi duka ma'anar ɗaya ce inda ma'anar za ta iya bambanta shine shi wannan wanda yake nan wato riwayar da malam ya kawo a nan da wannan lafazi ɗin in mun fahimce shi kuma na ga malamai wasu sun ba shi wannan ma'anar to akwai alama ta hasur a cikinsa al-muslimu man sallima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi suka ce kamar faɗin manzon Allah ne ma'ana bari zan gaya mana tukun al-muslimu shi musulmi abinda ake ce wa musulmi shine wanda musulmi jama'ar musulmi al'ummar musulmi ‘yan uwansa musulmi suka kubuta daga cutarwar harshensa da cutarwar hannunsa kenan in muka ɗauki wannan shin mafhumul mukhalafarsa zai zama duk musulmin da musulmi ‘yan uwansa ba su kubuta daga harshensa da kuma hannunsa ba’ zai zama ba musulmi ba kaga yana buƙatar ayi ta'wili in ko muka dau ɗaya riwayar afdalul muslimina islaman man salima al muslimuna min lisanihi waje to ta fassara mana baka buƙatar ka ce wanda ba bai siffanti da haka ba kar a je a neman a jefa shi a inda ba musulunci ba sai ya zama cewa mufadala ake so a tabbatar tsakanin musuluncin wani da musuluncin wani ba wai ana nufin wanda bai siffantu da wannan ya zama ba musulmi ba an fahimci ma'anar abubuwan biyu wannan magana ta farko wadda za ka iya ga almuslimu man salim almuslimu na min lisanihi wa yadihi har ka iya tunanin cewa wanda bai siffantu da hakan ba to ya yake wasu da suka faɗi wannan suna cewa kamar faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alhajju arafa alhajju arafa arfa ita ce haji jumla ce kalma biyu mubtada da khabar alhajju shi hajji ba wani abu bane arfa ce ma'ana kenan me ake so a faɗa ana so a nuna ba arfa ita kaɗai ce rukuni ba amma ana so a nuna muhimmancin arfa a aikin haji to haka nan anan ma musulmi na gari na ƙwarai na kirki cikakke mai kamalar musulunci shine wanda musulmi ‘yan uwansa suka kubuta baya cutar da su da baki baya cutar da su da hannunsa insha Allah an fahimci wannan in ko aka ɗauki wancan ruwa kamar da na ambata ta fito kurukuru ta bayyana cewa tafadul ake nunawa wato fifikon musuluncin wani ya fi na wani to mu koma asalin littafi qala alaihi salatu wassalam yanzu zai mana sharhi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce al-muslimu shi musulmi shine wanda man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadi wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa a lisan dama guda ɗaya ne yad shine guda biyu a jikin mutum ko yawwa yadihi an yi amfani da guda ɗaya ne ana nufin duka ba sai ya ce min lisanihi wa yadaihi ba saboda zancen ya zama akan nasaki guda ɗaya min lisanihi wa yadi sai aka faɗi yadihi din mufrad ba a ce wa yadaihi ba wanda kuma abin da ake nufi jinsin hannun ne domin hannun ana kallon aikin da hannun yake hannu ba a zancen na dama ko na hagu lokacin da aka aikata aiki sawa'un aikin samun lada ko aikin kwasar alhaki ko da wani hannu mutum yayi zai yi an fahimci abin haka in duka mutum ya kai la'alla ba hago ne la'alla ba dame ne kila kowanne ya dai me yayi hannunsa ne haka nan ba sai mun lura da cewa an faɗi hannaye biyu ba dan kada ma wani ya fahimto cewa sai an yi da hannu biyu sannan ne malafin yake cika a'a da aka ɗauko aƙallu ma yutlaqu alaihi liyad inda an same shi ko ɗaya ne ko biyu to shikenan inda mutum ya yi cutarwa da shi to ya shiga cikin wannan abun ya rage wa mutum falalar musuluncinsa to sai ce hada tafsirun lil muslimi wannan tafsiri ne da bayanin ma'ana ne na musulmi waye musulmi me ake nufi da musulmi bi annahu cewa shine man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wanda ya siffantu da wannan to malam sai malam Salih Alif sai ce wa ha huna wajhani li tafsir almuslim bi hadha alwasf akwai fuska biyu ta fassara musulmi da wannan siffa din in an tambaye ka meye musulmi ka kawo wannan ma'ana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a fahimci abu saboda ai akwai wasu ayyuka daban bal akwai wasu abubuwan ma wanda ba wannan ba in ba a same su ba ba musulunci ko su ne rukunai amma wannan ɗin maganar rashin cutar da ‘yan uwansa musulmi da harshensa rashin cutar da ‘yan uwansa musulmi da hannunsa so ake a nuna mana muhimmancinsa da kuma cewa in har mutum ya iya kubuta daga cutar da mutane da hannunsa da harshensa to lalle tun da ya bada wannan wajibin wanda da yawa daga mutane ba sa iya bada shi to fa min babin aula ya zama cewa sauran wajiban da rukunan ma ya gama bada su an hango ma hangar abin bari mu ji abin da malam ya ambata sai ce akwai fuska biyu da zamu iya fassara wannan hadisi a ko fassara musulmi da aka bashi wannan siffa wa ma'lumun abu ne sananne annal muslima cewa mutum musulmi in an ce musulmi huwa man shahida shahadataini shine wanda ya shaida da shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah wa ata bil arkani ya kuma aikata rukunai kuma ana fassara har yanzu sanannen abu ne al muslimu man sadaqa wa barra musulmi shine mutumin da ya yi gaskiya ya aikata abin da yake gaskiya kuma sannan ya zama mutum ne mai da'a mutumin kirki mai kyautatawa al-muslimu har yanzu ana fassara musulmi a ce al-musulmi man lam ya'ti al-muharramat shine wanda baya aikata ayyukan haramu al-muslimu ila akhirih ma'ana da dai ma'anoni daban-daban daban-daban shine ma'anan ila akhirih wannan uslubin malam ne haka ya saba abin da muke cewa da sauransu da sauransu ko a ce wa gairi zalika to shi ya saba a maganarsa haka yakan ce a almuslimu ila akhiri ma'ana har zuwa ƙarshe ma'ana dai abin da yake nufi da wasu ma'anonin daban ko a ce musulmi shine mai shahadata ne ko a ce musulmi shine wanda ya gaskiya kuma ya da'a ko a ce musulmi shine wanda baya aikata abun haram ko a ce musulmi shine wanda ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ma'ana akwai siffofi daban-daban da suka zo a nassi na me ake nufi da musulmi fasammata sifatun kathiratun lil muslimi ashe kenan akwai siffofi da yawa ga musulmi ma'ana musulmi siffarsa ba ɗaya bace musulmi siffofinsa suna da yawa falima to don me husira huna a nan aka taƙaita wasful muslimi siffar musulmi bi annahu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi me yasa ba a faɗi almuslimu man shahida shahadataini almuslimu man sadaqa wa barra almuslimu man fa'ala kaza wa kaza wa me yasa ba a faɗi wannan ba sai aka tsaya iya musulmi shine wanda sauran yan uwansa musulmi suka kubuta daga hannunsa da harshensa me yasa sai ce wal jawabu an hada min wajahaini to fuska biyu ce ta amsa akan wannan ana bina insha Allah alwajhu alawwal fuskar farko ta fahimtar wannan nassi annahu huna cewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallama huna a wannan wuri wasafa almuslima ya siffanta musulmi ne bi hadha alwasf da wannan siffa ta cewa musulmi ‘yan uwansa su kubuta daga harshensa da hannunsa, don me, li ajili ƙillati man yaslamul muslimuna min alsinatihim wa aidihim saboda ƙarancin mutanen da za a ce musulmi ‘yan uwansu sun kubuta daga harsunansu da kuma hannayensu, sun yi kaɗan sosai, ƙaranci yasa, fahuwa don haka. shi musulmi wa in kana atiyan bil arkanil khamsati duk da cewa yana aikata rukunan nan guda biyar ya zo da su yadda ake so shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah as-sala az-zaka as-sawm al-hajj lakinnahu sai dai qalla man yakunu laysa bi sahibi gibati kadan zaka samu wanda baya giba kadan zaka samu a cikin musulmi wanda baya giba au wuqu'in fil a'rabi ko aukawa cikin mutuncin mutane ya ci mutuncin wannan yau ya faɗi kaza akan wannan ya yi mummunan zato ya ga wane da wane ya musu hukunci iri ɗaya ya ga wane da wane ya yi tuhuma cewa la'alla sun fito daga wuri kaza ne sun aikata abu kaza ne duk irin waɗannan abubuwa dai au qazfin ko ya kazafe ya tuhumi wata da zina ya tuhumi wani da zina ko liwatsi ko makamancin wani au don haka kalla za ka samu mutumin da Allah ya tadiya biyadi a ce baya ta'addanci da hannunsa ta'addanci ba istilahin ma'ana yanzu ba ma'ana keta haddi yin duk abin da bai dace ba ko bai halatta ba da hannunka ana kiransa ta'addi kamar yadda da bahaushe ke cewa ta'addi ta'addi asali daga wannan ta'addi ne bahaushe anan ya ɗauko an yi ta'adi ma'ana an yi ta'adda an aikata an ƙetare daga haƙƙin da ya halatta an tsallaka an yi abin da bai halatta ba to sai ce kaɗan ne za ka samu wannan au an yi atadiya ala amlakil ghairi ko ya ta'addi akan wato dukiyar wani wancan ko da hannunsa shine ya atadiya biyadihi ko duka ko mari ko zubda jini wannan kuma na biyu an yi atadiya ala amlakil ghairi ya yi ta'addanci ya yi ta'adi ya ɓata ya lalata dukiyar wani ko da mene? na? ko da me yawwa ko rubutu mutum ya yi sabon gidansa an yi sabon fenti ka zo ka rubuta masa jam'iyyar siyasa ko kuma wani abu ai ka yi ta'adi yawwa kowane irin abu misali ne kawai na bayan kowane irin abun da bai halatta ba aka yi wa mutum an yi ta'addi tawa'un da rubutun za a iya cutarwa da rubutu za a iya cutar da amlak yawa cutar jikin mutum ko kazafi a rubutu mutum ya rubuta a facebook ko a ina ne dai ta hanyoyin sadarwa wani dan kaza ne wani kaza ne alhali ba shi da hujja a kai kaga wannan kazafi ne nan ba lisani bane yayi mene rubutu ne yawa to ko wannan rubutun duk yana cikin ta'addancin da mutum zai samu zunubi a kansa um, shi yasa wani zai ce to annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa bai faɗi kalam alkalam din ba sai ce ai alkalamin da hannu ake yin ko ba haka bane yawwa shi rubutun ina ce hannu ne ke daukar alkalamin sai rubuta in ka ce ba ma alkalami ba a zamanin yanzu da abin da kake amfani shi ko waya ko kuma kwamfuta shi ma dai hannu ne ke daddannawa don haka hannun nan dai yana nan a matsayin shi ne ya kasa faɗa la'alla amma kuma yana rubutawa alal umum dai kowanne ya shiga ciki aw an ya tasarrafa fi amlakil ghairi bi ghairi idnihi ko kuma yayi tasarrufi yayi wata mu'amala fi amlakil ghairi a cikin mallakar wani bi ghairi idnihi ba tare da izinin su ba ila akhirih da sauransu da sauransu irin waɗannan yace hadha qalilun fil muslimina kama huwa alwaqi gaskiya wannan kaɗan ne kamar da yake shine abin da ke aukuwa yanzu ko bincike aka baka duk da dai ba wani abu ne da zaka iya binciko shi ka gano da sauri ba samun mutumin da baya aukawa cikin wannan yana da wahala a ce ko miskala zarra baya bari ya auka cikin mutuncin yan uwansa da wahala giba nan kuka dai giba fa kabira ce minka ba irin kabira min ka ba'ir zunub ba kananan zunubai bane da za a share maka su kawai da istighfari dole sai an tuba sai an nemi istihlali ma daga mai shi ko ai masa addu'a in ba a samu damar haka ba kamar da dai mun san kowa san wannan ka'idar ta ya ake fita daga giba to amma zaka ga yanzu mutane daga cikin abu mai sauki a harshen su shine mutum baya nan aizancen ta zama wata al'ada bal mutane aksaruhum siffar su kenan ma wanda baya nan to shine aka halattawa kamar mutane sun halattawa kansu su yi magana a kansa amma mutum yana nan kana gabansa mafi yawan mutane matsorata ne su iya ga su iya gaya wa mutane gaskiya a idansu wannan siffa ce ta matsorata ta masu neman fitina mutum ya gibar wani a lokacin da bayan wanda yake namiji marar tsoro a idan mutum zai gaya masa ai abu kaza nan da aka yi gaskiya ba daidai ba da kaza aka yi kuma la'alla masa wannan kila fi mutunci zai gamsu da kai zai yarda da kai kai mai gaya masa gaskiya ne amma sai mutum baya na ce ai wallahi kaza da kaza da kaza da kaza wani a kullum sai ya giba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba a kullum wani da mutum zai iya ya tsare wannan harshen nasa wata rana ya lissafa wa kansa ya ce ni ko zan gwada a yau insha Allah ta'ala daga fitowar alfijir har rana ta faɗi har in kwanta dare in bacci da dare insha Allah ba zan yi da kowa ba dan Allah mu fara gwada wannan mu in kai yau kai gobe la'alla kai sati ɗaya kana gwadawa sai ka ya zama maka hali sajiya nan da nan sai ga ka tuba amma an ka saki jiki to sai ga ka daɗe baka tuba ba kai kokari ka saba dama kuma daga cikin sabubban giba akwai rashin aikin yi akwai zaman banza zaman majalisa in dai za a zauna wannan majalisa da ake cewa ai na tafi majalisa wanda wallahi ladan da zaka samu ka zauna ka hira da matarka sawa'un ko amarya ce ko ba amarya ba ladan da zaka samu wajen sa mata wannan farin cikin wallahi yafi abin da zaka je ka yi a waje ko alheri ka faɗa to zamanka na gida ya fi wajibi ballantana kuma da wahala a tsira a ce alherin kawai aka faɗa sai dai in ba a tattauna wani topic ba kowane iri ne sawan a zamani yanzu nan ku duba hudu zancen siyasa a sa rediyo a lokacin a ji labarai shikenan sai a yi ta sharhi lalle sunan wani zai shigo zancen ci gaban gari zancen shugabanni zancen malamai zancen abokanka zancen kasuwa abubuwa duk ba ka rasa abin da zaka ce zancen malaman ku a jami'a komai na shigowa Allah ya kyauta mu yi kokari ne mu tarbiyyantar da harshe to sai ce fa'idan annabi sallallahu alaihi wasallam nabbaha bi hadhihi al-khisla yayi tambihi ne a wannan dabi'a ko ta'ada ko wannan hali ala anna akan cewa man ata bi hadhihi al-khasla wanda yazo da wannan khasla khisla bi ana faɗi wanda yazo da wannan hali ko ta'ada ko dabi'a wa humul qalilu su ne kwaɗan kaɗan fahum ahra an yatu bil khisal al ukhra min khisal al islam wanda duk yazo da wannan ma'ana wanda baya cutar kowa da harshensa baya cutar kowa da hannunsa ya tsira da wannan har ya zama za a iya siffanta shi da wannan to fa huwa ahra shi ya fi cancantar a ce ya zo da sauran sallarsa ta cika azuminsa ya cika domin dama waɗannan duk ana ganin sa yana yin su kun fahimci wannan zancen wannan ita ce fassara ta farko ta wannan ma'anar wannan hadisi ma'ana in ka ga mutum ya kai wannan matakin na tsira daga cutar da ‘yan uwansa da bakinsa ko da hannunsa to alama ce ta cewa a zuciyar tasa dama mai kyakkyawar aƙida ce sannan shahadatu shahadatai ne shahadatu huka bi shahadatai ne shahada ce muwaffaqa kamila maqbula insha Allah sannan kuma sallarsa cikakkiya ce zakkarsa haka in yana in ya kai ko yana da abin da zai bayar haka azuminsa haka aikin hajjinsa duk khisalul islam sauran da kuma nisantarsa ga haramu duk in dai har ya bar wannan to za ga insha Allah da sauki ne bar wancan yanzu mutumin da zai wa kansa tarbiyyar ya ce yau zai fita majalisa bai fasa zuwa majalisar ba amma ya ce duk lokacin da aka kawo zancen wani to ba zai sa baki ba kuma zai nasiha a daina kuma ya gwada haka ɗaya biyu uku ya sati ai wannan mutumin kai ka san in ya ɓuya ya samu damar lalata ƙila zai ce ba zai ba in ya kai tsoron Allahnsa zai daina wannan to insha Allah baya baya cikin masu zina baya cikin masu wasa da farilla yana cikin masu nafilfili sosai yana cikin masu kusantar ubangiji kun fahimci mahangar wannan fassara ma'ana kenan in har mutum da ya tsira daga wannan to insha Allah shi fi cancantar a ce ya tsira daga sauran miyagun abubuwa kuma yana aikata dukkan wajibai أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من هذه الخصال السيئة وأن يثبتنا على الخصال الطيبة الوجه الثاني فسكا تبيو تفسر ونن حديثي أنه وصف المسلم كما من الله صلى الله عليه وسلم يا صفا مسلمي آه بهذا الوصف ونن صفة لشدة الحاجة إليه saboda tsananin bukata zuwa ga wannan halin halin zaman lafiyar karka cuci kowa da bakinka karka cuci kowa da hannunka wannan ana bukata da ko ba bukata akwai tsananin bukatar haka shi yasa aka siffanta musulmi da cewa halinsa kenan litambihi ala anna hadha alwasfa dan a fadakar cewa wannan siffa din wa hadha alwajib cewa wannan wajibi wa huwa salamatul muslimina min lisani wal yadi cewa musulmi su kubuta daga harshe su musulmi su kubuta daga hannun yan uwansu musulmi min wajibatil islam yana ga cikin wajiban musulunci kun gano wannan ma'ana hmm? ko ba gane ba mu maimaita kun gane dai ma'anar farko cewa in har mutum ya nisanci wannan to fa min babin aula ma'ana ya fi cancantar ma a ce dama yana tsaye akan addini yadda ya kamata shahadarsa komai ta cika waɗannan su ne dama suka rage ya tsaya a kansu ma'ana ta biyu ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta musulmi da wannan ne ya ce kuma ita ce ma'anar mutum musulmi saboda nuna tsananin buƙatar a samu musulmi da wannan sifa ɗin dan faɗakarwa cewa wannan siffar tana cikin wajiban al'amuran da ake so a gun musulmi ma'ana in mutum musulmi ne to daga cikin wajiban abubuwa manya da ake buƙatar a same su tare da shi ko a same shi tare da su su ne waɗannan abubuwan nisantar cutar da uwansa musulmi da harshensa da kuma hannunsa an gano yawwa wa yajibu an yi ta'ahadahu muslim kuma wajibi ne musulmi ya lura da haka at-ta'ahud anan shine ka kiyaye ka kula da abu ya zama cewa kana bibiyar abin ka tabbatar kana yin sa daidai ma'ana kamar ka dau alkawari tsakaninka daga Allah ai tsakaninka da Allah daga kaga zaka auka cikin wannan to sai ka tuna sai ka fasa sai ka tsaya ka ji tsoron Allah la'anna al-muslima al-kamila domin ku musulmi cikakke huwa man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi shine musulmin da ƴan uwansa musulmi mazansu da matansu suka kukuta daga cutarwarsa ta hannu ko ta baki wa hadha jaa mubayyanan wannan abun ya zo a bayyane an bayyana shi fi ayatin kathira a ayoyi da yawa fil haddi wajen kwadaitarwa ala anna al muslima akan cewa musulmi yajibu an yaslama al muslimuna min lisanihi wato wajibi ne musulmi su kubuta daga harshensa kama qala jalla wa ala kamar da Allah madauki ke cewa wala yartab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه kamar da Allah mu duke faɗi wannan kun ga aya ce kurkuru take bayanin haramcin yin giba ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm ko sannan ka wannan wala yaktab ba'dukum ba'd al ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan yanzu ɗayan ku zai so a ce ya ci naman tsokar naman ɗayansa ɗan uwansa sai Allah maɗauke ce fagari tumu ku da kanku kun kyamaci wannan ma'ana mummunan abin kyama ne yanzu da zaka je wani restaurant a kawo ma abinci ana ajiyewa an ɗan sassauta mazaji an zauna sosai za a fara ɗuri sai aka ce maka wannan fa naman ƙanin kai na kawo wannan ne don ka ji abin sosai a jikinka ba maƙiyinka ba wanda kila ma in an ce maƙiyinka ne ya za ka yi yadda ka ce maganinsa kenan amma ba zan ci ba sai ka tashi ka tafi amma idan aka ce ƙaninka ne wannan shaƙiƙinka uwa ɗaya uba ɗaya shi ne wannan aka sato jikinsa aka yanka don Allah ya za ka ji tsikar jikinka za ta tashi hankalinka zai tashi ka rasa abin da ke ma daɗi kuma ba a san irin cakumar da za ka yi wanda ya kawo maka abincin nan ba sai ya binciko ya kawo maka waye wannan waye masa wannan danyen aiki haka ne ko ba haka ba to idan mutum ba zai iya yin wannan dangane da ɗan uwansa ba dangane da kowa ma to haka nan mutum ya zauna ya faɗi laifi ko ya faɗi abin da ɗan uwansa ba zai so a faɗa ba ba laifi ba abin da yake gaskiya ne dangane da ɗan uwanka baya nan ka faɗa kuma baya san a faɗa sai ka faɗa wanda da yana nan zai ji ba daɗi kuma abin da ya aikata ɗin gaskiya ne ba fa ƙarya kai masa ba gaskiya ka faɗa wane yayi kaza wane yayi kaza dube shi dan gajere dube shi dan dukurkuri yayi tsololo da shi gashi nan ya wuce dubi takalminsa dubi rigarsa dubi motarsa duba kaza da kaza duk wannan giba ce wannan ka faɗi gaskiya akan dan uwanka shine kai giba in ko ba gaskiya ka faɗa ba kai buhutan kamar da manzon Allah sai ya faɗa to wannan fashi giba din matsayinsu ɗaya da wannan abun gashi Allah ne faɗa Qur'ani ba kwatancen wani bane bayanin Allah in mutum yayi da ɗan uwansa musulmi to kamar an ajiye masa kaɓakin naman tsokar wannan mutum ɗan uwansa musulmi ya sa wuƙa ya yanka ya taka da cibi ya sa a bakinsa Allah tsare mu Allah dai ba zai ce ba zai kwatance mu ce ba haka ba ko ba haka bane sai dai idan mu ne ba mu ɗauki darasin ya kai mana tsatsakin zuciyar mu har mu ɗauki matakin mu daina wani kuma shine wajibin mu a matsayin mu na musulmi Allah ya sauke sannan yace wa qala aidan har yanzu Allah madauki jalla jalaluhu jalla wa ala yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son aljahara bisu'i bayyana mummunar magana min alqawli shine ta magana illa man zulima sai wanda aka zalunce shi mana wanda aka zalunce shi in ya faɗi mummunar magana ko Allah ya isa hmm? ko ban yafe ba ko zan kai ƙara ko Allah ka saka mini da makamantan irin waɗannan lafuza to bai laifi ba Allah maɗaukaki yana tare da duk wanda aka zalunce shi a kan wanda ya zalunce shi annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninta da Allah in dai an zalunci mutum ya ɗaga hannu shi ya Allah wani ne ya zalunce ni to ya Allah ka kwatar min haƙƙi na Allah ka saka mu to Allah yana yin wannan abu shi yasa ka guji ka zalunci wani ka guji taɓa haƙƙin wani ka guji cutar wani ba kowa ke da haƙuri in kai kana da haƙuri ba kowa ke da haƙurin in kai masa ya ce ya manta ba wani ya riƙe kenan haka Allah ya wasu da riƙo dillan da ya ganka ko ɗanka ya gani ko motar da ta yi kama da taka ta wuce sai ya tuno ka kuma la'alla sai ya tsine ma haka wasu Allah ya yi su to Allah maɗuki baya son mummunar magana sai fa wanda aka zalunta to wannan illa man zuliman umarni ne cewa in an zalunce ka kai mummunar magana a'a ana ba da uzuri ne cewa wanda suka yi mummunar magana in an zalunce su su kadai ne masu uzuri ba komai ba za a ga laifinsu ba in ba haka ba duk wanda ya mummunar magana to Allah baya san sa baya san irin wannan magana baya san bayyana mummunar magana Allah kyauta mu waɗannan abubuwan ya jama'a suna cikin abubuwan da zai wahala wani a cikinmu nan a samu wanda ba zai iya wa'azi akan wannan zancen kowa ya iya wa'azi duk nassoshin nan da yawan mu duk mun haddace su ya ayyu alladhina duk suratul hujurat gaba ɗaya daga farko har ƙarshe amma a karatun nan muna karantawar kuma in sha Allah ana komawa gefe a ran da aka gama karatun sai sai an saba mata wannan shi ake so mu tuno mu riƙa gyarawa mu daure mu yi haƙuri lissafin da ake mana fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyar da za a bi a saka ma wanda muka muka wannan irin cutarwa wace iri ce ayyukan mu na alheri wannan masu tsadar da ba ma yin su yadda ya kamata na filfilin nan da ba su shiga ba farillun nan da ga su muna yin su da gafala su din in sun samu lada ɗaya ma wani zai samu a maimakon ashirin da bakwai to wannan ɗayan da ka samu da kyar in kana giba shi za a ɗauko sai a bai wancan da kai gibarsa shi sa na ga imam ahmad bin hanbal cewa ga wani yana giba sai sai ce to ya zai da mutumin da kullum yana rage masa zunubi ya zai yace ma'ana haka zai kyale shi kullum har aikawa a magabata zaka ji har wani yana aika ma wani in ya ji yayi gibarsa sai ya aika masa Allah ya saka da alheri na ji labarin ka ce kaza ka ce kaza a kaina Allah ya saka maka da alheri an tara min lada sakamakon laifin da kai to ka rika tunani tuna waɗannan abubuwan wallahi ba ƙarya bane maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba tawilin wani malami bane magana ce ta gaske ayyukanka na kirki za su ƙare kuma a jefa mutum a wuta in bai daina irin waɗannan abubuwan ba ya Allah ka taimake mu mu tsaya akan daidai sannan yace wa qala aidan jalla jalaluhu Allah madauki har yanzu yana cewa wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum wa qul li ibadi kuma ka gaya wa bayina kuga Allah ne fa yake faɗi yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa bayina yaqulu allati hiya ahsan ma'ana su rika faɗi maganar da take ita ce mafi kyau الأمر هنا أن نقول التي هي أحسن باوي أن نقول الحسن بقى باوي كفدin magana mai kyau ba a'a a cikin maganganunka ka rika dauko da tafi kyau ita ce maganar ka kulli kulli da bin da kai wannan ba dade ba ina jin yan watannin nan har hudu ba ta juma mun yi akan wannan ayar fa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka sabar wa kanka ka daure kar ka faɗi wata magana sai mai mafi kyau ba wai mai kyau kawai ba inna shaytana ku sani cewa shaydan fa yanzagu bainahum yana shiga tsakanin su yana hasala adawa yana jajjefa abubuwan da zai sa sabani da rikici shine annazg yana fisga a tsakanin su ya fisgi wannan ya hada shi da wannan ya jefa fitina tsakanin wannan da wannan shaydan yana nan aikinsa kenan da'im to kai kokari daga labari ya zo maka ai wane ya ce kaza a kanka a wuri kaza ka danna zuciyarka kar ka faɗi wata mummunar magana kar ka yi da shi ko kai haƙuri ka yafe ko kuma ka same shi kai masa magana in ba haka ba baka buƙatar gaya wa kowa ma mu yanzu a zamaninmu bakin wani kamar ƙaiƙayi yake yi in ya ji labari ya haɗu da abokin zancensa kowa kuma yana da abokin zance haka ne ko wani da abokin zai wani baya hira da matarsa ba komai yake gaya mata amma yana da wani aboki duk inda ya samu wani labari musamman man da aka yi wayan nan da da ba wayan nan abubuwa sun sauƙaƙa ba ko ina ake giba ba duk wanda yake da aikin da zai yi da inda za shi da ofishinsa da leburancinsa da ma'aikatarsa da me za ka ga ba shi da lokaci da zai wani abu amma yanzu za a kashe lokacin aikin ma a ɗauwaya a ta bugawa wane kaza wane kaza wane kaza shi yasa za ka yi mamakin ƙarfin zuciyar da wasu suke da shi su shiga irin wannan harkar social media su ɓata mutane wani zancen duk wanda ya karanta wallahi ya san ƙarya ne akan wani ya san ƙarya ne mutum ne a garin ku kuna tare da shi kai ka san shi sai wani ya rubuta wata magana mummuna akan sa a yada ta can a wani wuri kai kana ji da kasan mutumin kasan ƙarya aka yi masa to amma an ta yada wannan kuma mutane suna gaskata irin waɗannan abubuwan da ake faɗi don uwa muna da aiki dai dangane da harshen mu darasin mu ba lecture bace akan hasaidul alsina wanda mun cancanci hakan hasaidul alsina irin unwanin da malamai sukan sa mata kenan za su yi lecture akan irin wannan abinda harshe kan girba ko afatul lisan musibu na harshe abinda harshe ke girbar wa mutum Allah madaukaki muke roƙo ya tsare mu sannan shi wa qala jalla wa ala fasfahi safhal jami kai rangwame rangwame mai kyau ka rika afuwa kana haƙuri ka ta tattauna zancenka kafin ka furzar da shi duk abin da zaka faɗa kar ka bari kai zagi da cin mutunci duk yadda ranka ya ɓaci yanzu ni in an masa wani abu wani overtaking fa aka yi masa overtaking ba a shafi motarsa ba ba a taba ba a buɗa masa ƙura ba a kwalta ce kalau an yi ubatakin sai da ya ashar ya taka mota da sai ya je sai ya rama wai a shi wannan wai shi ma laifi ne Allah ya sauke to sai ce wa nahu zalika min al ayati allati fiha naqa'ul muslimi yace akwai ayoyi dai da yawa daga irin waɗannan waɗanda ayoyi waɗanda suke fiha a cikin su akwai naqa'ul muslimi tsarkin zuciyar musulmi wa annahu sahibu qawlin tayyib kuma cewa shi musulmi abinda aka san shi da shi shine shi mutum ne mai magana mai kyau mai tsarki wa annahu la yakhudu fi a'radi ikhwanihi almu'minin kuma cewa baya kutsawa cikin mutuncin ƴan uwansa mu'mine duk inda abu ya shafi mutuncin ɗan uwansa to yana tsare shi ne baya zubda mutuncinsa wa kadhalika ma sahha anhu alayhi salatu wassalam haka nan abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abi Bakr wa ghairihi hadisin Abu Bakar da waninsa annahu alaihi salatu wassalam qala fi hajjatil wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hajjatul wada إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا yace lalle jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku wannan yana cikin hukunce-hukunce na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umma a hajjatul wada bayan hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa madina a ƙarshen watan zulhijja ba a daɗe ba watan muharram ya shiga muharram na shiga ashirin da tara ga wannan wata na muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rashin lafiya a watan safar kai watan safar ashirin da tara ga watan safar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rashin lafiyar da ya kwanta bai tashi ba Allah ya karɓi ransa kun ga ashe tsakanin wannan maganar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai wata uku cikakku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan duniya wasu malamai ce kwana 84 kusa da wata uku kun ga ashe ba wani hukunci ne da za a ce an samu wani hadisin daga baya ya shafe shi ba to mu ji me a wannan hadisi jininku baki ɗayanku ya ku musulmi da dukiyoyinku baki ɗayanku ya ku musulmi da mutuncinku baki ɗaya ku musulmi alaikum a kanku ku kanku ɗin haramun ne mana duk abin da ba kai ɗin ba ba naka ba to karka zubar da jinin wani karka ci dukiyar wani ta hanyar da bata halatta ba karka ci mutuncin wani kowa kar a yi masa haka ba wai kai aka ce karka yi ma wani ba a'a an ba wani dama yi maka a kai ma kar a yi maka haka duk musulmi kada yi wa ɗan uwansa musulmi wannan abu yadda alfarmar take haram an bashi matsayi nan na abu ne mai alfarma mai daraja domin lafazin haram an sa shi ne haram li hurmatihi saboda alfarma da darajar dokar shine aka ce ketata ya zama haramun in an yi za a samu zunubi to da jinin musulmi da dukiyar musulmi da mutuncin musulmi alfarma ne da su daraja ne da su shi yasa ya zama keta su haramun ne an fahimci mahangar zancen yau sai ce ka hurmati yaumikum hada irin alfarmar da wannan yinin na zulhijja yake fi baladikum hada a wannan kasar a wannan garin a makka fi shahrikum hada a wannan wata na zulhijja watanni ne masu alfarma ko in ce wata ne mai alfarma gari ne mai alfarma shi makka wanda niyyar yin zunubi a cikin eriyar harami ko ba kai ba kana da zunubi niyyar kawai ka kulla niyya yanke zaka je kai laifi to kana da laifi a sauran wurare kuwa sai ka yi sannan sai a baka zunubi nawa daya to a irin wannan wurin irin yadda jininku yake haramu a wannan gari to haka yake duk duniya kar a zub da jinin wani akan kowace irin manufa kar a ci dukiyar wani kar a yi kwace fizge a kasuwa sane sace haura ɗauke fizge kwace rubuce duk Allah maɗuki ya hana duk abin da ba naka ba ma'ana kar ka ɗauka ka tsaya kan iya abin da Allah maɗuki ya halatta maka kai haƙuri Allah san ta'ala kyauta mana yace wa fi hadithin akhara aidan fi sahihi a wani hadisin daban har yanzu dai a cikin sahih muslim kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kowanne musulmi a kan dan uwansa musulmi to jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne mai alfarma ne mai daraja ne kar a zubda jini kar a ci dukiya kada kuma a zubda mutunci ku duba dai mutunci yanzu wani ma bai tsare mutuncinsa ba shi mutuncin nasa ma bai dame shi ba gashi ko shari'a ta haramta a ci mutuncinsa yanzu wani bai damu ba ya saban Allah a titi ko ya yi abun kunya a titi bai damu ba kaga wannan ai bai damu da mutuncin kansa ba tare da cewa fa shari'a ta ɗora mana mu da kowa da kowa kada a ci mutuncinsa to yanzu wanda yake wa kansa irin wannan ai kaga ba zai ga girman kuma ya ci mutuncin wani ba haka ne ko ba ka ba to mu samu mu tsaya a nan saboda lokaci ba saboda zancen ya ƙare ba insha Allah ta'ala darasin mu na gaba sai mu tashi akan ƙarashin wannan zance din a dan bayanan ba su kare ba kuma abinda malam yake so ya faɗa din bai kai gare shi ba Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan tsare harshen mu da tsare hannayen mu da tsare dukkan abin da Allah madauki ya wajabta mana tsare shi daga aukawa cikin haramun a kansa ya Allah ka ba mu imani ka kawata imani a zukatanmu Allah kuma ka ba mu tsoronka ka zayyana tsoronka a zukatanmu ya Allah ka tsare mana ‘ya'yanmu da matanmu ka tsare musu mutuncinsu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici da tarbiyya mai kyau Allah subhanahu ta'ala ka biya kowa daga cikin mu bukatunsa na alheri Allah ka haɗa kanmu ka sa ƙaunar juna tsakaninmu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ka taimaki shugabanninmu akan yin abin da ya dace a kowane lokaci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah ya gafarta malam ko Allah ya ƙara malam imani to abi a malam ya matsayin miji da matarsa su yi giba a yayin da suka zauna suna hira duk ɗaya ne haramun ne ba a ce sai idan mutum ya fita majalisa ba a mutum da shi da matarsa su yi gibar wani ko wata su yi gibar mutan gidansu gidan matar ko gidan mijin ko babanta ko mahaifiyarta ko babansa ko mahaifiyarsa duka ko kannansu duka kowa kar a yi gibarsa shi menene fa'idar ka faɗi abin da ba zai amfani ba a lokacin da kake faɗa ina ce idan mutum ya faɗi abu yakan faɗa ne don ya amfani in ka ga laifi na mutum kuma in ka gaya ma wani wani nan ba amfani zai ba ai gwanda ka bari kai ka gaya masa ko ka bar shi a zuciyarka ka bar shi a zuciyarka akwai halaye shida da malamai suka ambata ai na halatta giba ko misali abin da ya shafi kai karar karar mutum ko idan an zalunce shi ko idan za ka yi bayani a gaban alkali ko duk waɗannan malamai sun faɗe su to a irin halin da da bai halatta ba to kar a yi abin da yake giba ne Allah tsari azzambu laysa bi ghibatin fi sittatin ko yau to sanin shi malam ina da tambaya shin Allah gafarta malam yin addu'a a wajen tada iqama a wajen sallah ya tabbata a sunna ko kuma bata tabbata ba abin da ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin abin da malamai suka ambata shine idan ana ikama shiru ake yi ba a cewa komai ba abin mai tada ikama kamar in ya ce Allahu akbar a ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah kace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa qad qamatis salah ka ce a kama Allah wa adama duk wannan bai zo a sunna ingantacciya ba shiru kawai za ka yi yawwa da ya inganta da an faɗa rashin ingancinsa shine ko gwanda ka haƙura kuma ba wata addu'a ta ɗaga hannu da za ka yi abinda ya tabbata shine tsakanin kiran sallah da tada iqama zaka iya addu'a ana cewa an fara tada iqama to wannan lokacin ya kare Allah ya samu dace wannan kuma yana cewa ina ne malam da Allah ina so a fassara min wannan hadisan yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwaladu menene مبخلة مجبنة مؤذنة مجبلة آه مجبنة ومحزنة شيء سببي ne na sa mutum ya zama marowaci shine mabkhala za ka yi wasu rowa saboda tunanin ɗanka zai rasa sannan ɗa sababi ne da zai sa ka zama matsoraci shine majibana majbana za ka zama matsoraci saboda akwai abin da in ka ce za ka bar ɗanka ya yi shi to za a kawo ma hari don gudun kar a kawo ma hari sai ka zama matsoraci ka tsaya kare ɗanka a gida ka ƙi fita majbana da muhzina kuma ko mahzana shi ma sababin baƙin ciki to amma dai me wannan sai bincika ma'anar wannan hadisin ko in ce abin nan ba ma'ana ba kai ingancin wannan hadisi ma'ana sababin bakin ciki don samun da alheri ne amma wannan wata fuska ce da ake bayyana cewa zai iya zama maka sababi kuma na waɗannan amma wannan baya nufin mutum ya ce to shikenan na fasa aure na fasa haihuwa saboda zai iya jamun waɗannan abubuwa ai abin da ake nufin kun kula waɗannan sabubba ne galiban ba kadariya bane ba kauniya ba abubuwa ne da mutum yake jawa kansa don haka sai ka yi ƙoƙari karka ja ma kanka ko da kana da ‘ya'ya karka zama marowaci sannan a menene na ɗayan ko na biyu ce ƙala sallallahu sallam khairul khaili al'adham amma rubutun naka ne bai fito sosai ba da ka rubuta shi daidai da ya fi al'adham dai shine wanda yake baki wulik shine al'adham yau mai ɗan sirkin nan da can al'afrah inda ya haka ka rubuta don ban kiyaye lafazin hadisin ba al'asram shine mai baki kuri o ba al'asram ba ne al'arsam ne sannan kuma ƙalƙul yamini wanda ke kafarsa ta dama samɓal ba komai ma'ana babu wani abu a jikinta ba sofa ne ba mai ɗigo-ɗigo ba ba mai dabbara dabbara ba fa'in lam ya kun adham fakumaitun to nan ban iya tuna ma'anarsa ba insha Allah zan bincika maka ka zo ka same ni insha Allah ko in samu maka shar'insa sai ka duba da kanka sannan ce menene ingancin kissar na na Maryam cewa tana girman shekara a wuni ɗaya yana cikin abin da malaman tafsiri suka ambata amma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa laysa sahihan Allah ya samu dace بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله إيه نعم إيه kubuta ko ko wanda ba laifi eh kubuta to hanyoyin kubutar dama ita ce ka tuno cewa ambatan da za ka yi yanzu ka auna tsakanin amfaninsa da rashin amfaninsa in har in ka faɗa yanzu wanda za ka gaya ma ba zai maganin abun ba to ai ba fa'idar faɗa kuma sannan ka tuno abin da Allah maɗaukaki ya jeranta manzan Allah suna jeranta na sakamakon mai yin giba kuma sannan kai ka ji a zuciyarka in kai aka yi wa ya kake ji duk waɗannan sabubba ne da za su sa mutum kada ya gibar Allah